masu sauraro suna na Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan wato kofar babbar kotun shari'a musulunci mai zaman ta kofar kudu inda a daidai wannan lokaci wato mai shari'a Ibrahim Sarkiola ya amince da roƙon lauyoyin gwamnati akan cewar akwai buƙatar a basu wato wannan kaset domin su je su ji su nazari a kansa kuma alabushi bayan sati biyu sai su dawo domin su yi shi malam abdul tambayoyi sai dai kotun ta ja hankalinsa akan cewar lalle lalle a cikin wannan sati biyun su zo da shirinsu kada kuma su zo da wani roƙo saɓanin su wannan tambayoyi da aka tsara cewar za a yi domin tabbatar da adalci a daidai wannan lokaci ina tare da su lauyoyin bangarorin duka guda biyu to a daidai wannan lokaci muna tare da wato ɗaya daga cikin su lauyoyi masu gabatar da ƙara a wannan shari'a bari ta mu so mu ji cikakken suna to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a suna na Umar Usman dan Baiko to a wato gashi a yau a gaban ku an saurari shi wannan karatu da ake magana cewar malam Abdul Jabbar yana yi kuma kun saurari wannan karatu to kun saurari shi wannan karatu da aka yi amma kuma kun bukaci a baku shi wannan kasar domin ku je ku kara yin nazari akan shi menene fargabar ku na ba za ku iya masa tambayoyin ba a daidai wannan lokacin a to gaskiyar Allah ba wani batun fargaba amma ita shari'a ana binta daki daki dan idan yadda muka saurari karatun nan da ku yan jarida da kuma kun ji abin da aka yi playing to gabaki ɗaya za ku ga kamar abu ne haɗe-haɗe an kamo nan an kamo nan an kamo can an jona wanda ba karatu ne straight ba za mu ji wani bangaren daga ciki karatu ne wani bangaren ma mukabala ce wani bangaren maganganun dr ahmad gumi ne to kuma abin farin ciki shine a idan aka saurari shi wannan kilif din a sauraren da muka yi masa a yanzu to da yawa wasu daga cikin bangarorin suna tabbatar ma da tuhumar da ake yi masa a gaban kotu wanda ake zargin yayi kamar maganar auren dole a nan a abin da ikawo ya ƙara tabbatar da wannan amma kamar yana kore abin ne ai yana cewa annabi bai yi ba kamar yanzu kaga ai jawabin da shaidu suka yi a gaban kotu na farko idan muka yi la'akari sun ce sun je sun ji karatun nan kamar akwai magana da yake cewa inna iktisaban nabi sallallahu alaihi wa sallama iqlis safiyati iktisaban li darajatul ula kuma kafin ya faɗi wannan cewa yake barrawa sahiba a sahihi tsani cewa musulmu mai littafi mafi inganci na biyu ya rawaito wai wa iyazu billahi cewa kwace da manzon Allah iwana na safiya kwace ne mai darajar farko wanda kuma shaidu da suka gabata a gaban kotun nan sun ce duk sun duba musulmu babu wannan maganar mu ma kuma mun duba babu wannan a musulmu kuma shi yana dama tuhumar mu a gaban kotu cewa muke shi ya kago maganar ijingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ice kuma musulmi ne ya faɗa wanda kuma idan muka saurari abin da ya gabata a gaban kotu a yau wannan dai maganar da shaidu suka ce sun ji ya faɗa a cikin wannan kilif din da ya kawo ya ƙara tabbata tabbatarwa to mu a matsayinmu na masu gabatar da ƙara za mu ce ma wannan abin da aka gabatar kes ɗin mu yake taimakawa.
wannan kile ai an ce shaida ne abin nuni kuma daga ɓangaren ba daga ɓangaren mu ya fito ba wannan wanda ya fito daga ɓangaren sa ne wanda mu ma namu yana tafi kamar inda na gaya muku wannan jone-jone ne to kuma akwai namu wanda hukumar 'yan sanda expert waɗanda suke ƙwararru akan harkar kwamfuta su suka tantance shi wanda kuma aka gabatar da shi a kotu wanda kotu wanda kotu ta ce a kawo certificate shi ma za a sa shi za a ji to kuma aikin shari'a ne kotu ta yi separating din chaff from grain ta tantance tsakuwa da tsaba daban wanda kuma wannan abin da aka yi playing duk tuhume-tuhumen da muke yi akan wanda ake kara to ya tabbatar da shi da kansa to kake so ka ce kuna so ku ce kun yi suka akan wannan audio da aka sa wannan audio da aka sa a yau ai mu farin ciki muke yi saboda tuhuman mu i tabbatar kuma abin da muke tuhuma na biyu cewa an yi doktarin ma'ana an je bayan fage an har hada nan kuibin da can kuibin da can kuibin to a bayyane ya tabbata an yi hakan akwai maganar mukabala akwai maganar karatunsa akwai maganar Ahmad Dakta Gumi shi ma yana zar- yana zargin kamar shi ma karatukan nasa wanda za ku kawo din kamar daddatsewa akai to sai ni abin da zan ce ita hukumar 'yan sanda ai kaga gwanayi gwan- gwanaye ne wajen bincike kuma expert ne professional kuma suna da wajen adana kunshin bayanai saboda haka to duk bayanan da 'yan sanda suke da shi ba ta yadda za ka yi ka ce an yi doctorin dinsa wanda abubuwa ne da suke a bayyane kuma za a zo a yi playing kowa iji kuma man amma take a naku da sauraro barista umar usman dan baito kenan aka saurara wanda shi yana ɗaya daga cikin wato lauyoyin ah, da suke gabatar da ƙara a cikin ita kunshin wannan shari'a to a daidai wannan lokaci muna tare da shi lauyan malam abdul jabbar barista za mu so mu ji cikakken suna Shehu Usman.
lauyan
Lauyan da kotu ta umarta ya zo ya kare Malam Abdul Jabbar.
to a yau ga ka a gaban kotu kuma ka nemi kotu ta ci gaba da abin da take a gabanta a me za ku ce Eh kaman yadda yake a gaban kotu an yi da'awar cewa ya faɗi maganganu waɗanda suke ɓatanci ne ga annabi ya ce bai yi ba dukkanin waɗannan maganganu ƙaga masa ake ake ɗauko karatunsa wannan da wancan da wancan a jona ibada abin da ake so bai yi ba amma duk a lokacin da su masu gabatar da ƙara suka yi kesa ɗinsu suka gama ba su iya kawo karatun da ya yi ko wani rikodin ba na cewa ga irin batancin da ya yi hada lawyers ike cewa expert ya tantance to ba su ma gabatar ba bare a ce expert ya tantance in expert ya tantance mai isa expert din da zai gama kotu ba ya ce a'a ga kata din nan kuma ni na tantance cewa mai kyau ne yawa saboda haka shi yanzu malam ya gabatar da karsuna eh, kasar wanda ike ike complete wanda ba tare da an yi wannan jone-jonen ba an yi filayin ɗinsa a gaban kotu gabaki ɗaya na tabbata daga cikin ku nan gabaki ɗaya yan jarida a gaban ku aka saka ba wanda zai ce a ciki ya samu wani gaba guda ɗaya da zai ce an yi ɓatacci ga annabi fashi ma kare mutuncin annabi amma abin da yake so jama'a su dinga ganewa shine komai girman tuhumar da ake maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine fiyayyen adali a dukkanin cikin halitta da Allah ya yi shine ice mai laifi ma a yi masa adalci yawwa ballantana kuma wanda ake tuhuma da laifi da wanda i laifi da mai neman haƙi duk gaba ɗaya a yi masa adal- adalci wansur a kaka zalima au mazaluma wato kenan dukkanin adalci shine idan aka ce kayi abu kaza ka ce ban yi ba a tsaya a duba a tabbatar ta hanyar shaidu kayan koko ba kayan ba a bai taba zama shari'a ba ko koyarwa annabi a ce idan mutumin da ake zarga da wani laifi shi baya bai cancanta a kare shi ba ko bai cancanta ya samu dama kare kansa ba wannan kuskure ne al'adar kusamai ya kare kansa idan laifi ya tabbata a hukunta shi ko mu da muka zo a lauyoyi ba mu zo da kan cewa wai dole sai ya fita ba a'a idan ya yi laifi a yi masa hukunci in bai laifi ba kuma a sallame shi al'adar ku ta lauyoyi idan kun shigo kuna cewa a baku rekod ma'ana abin da aka yi a shari'a kai kuma gashi kotu ta yi umarnin ka zo ka kare shi ka fara zuwa yau amma ka ce baka bukatar ma wannan rekod din da me ka dogara da baka bukaci wannan rekod din ba ai duk mutumin da bai fahimci abu ba shi zai ce sai an daga masa idan yana zai dan ya fahimta ni kuma tun da abin da aka fara daga farko har karshe har zuwa inda na fara na fahimce shi na ga daidai ne a ci gaba ba wata matsala bane ba wannan shine yau abin da din nake ta kira ga jama'a su fahimta su daina cewa kawai daga zarar an zarge ka cewa kayi batanci ga annabi kawai ka cancanta ne a yanke maka hukunci ba tare da an ji ta bakin ka ba to duk mutumin da yace ban yi ba yanzu misali a sakamakon wannan abin da ya faru na kisan Dibora saboda batancin da ta ga shugaban mu Annabi Muhammad suka ce kiristoci sun yi shirin za su dinga hakin akawun din musulmi facebook ne ko wasu abu ne ko da sauransu su dinga yin wannan batanci tsayin da za a ce wannan mai akawun din shine yayi to yanzu idan aka zo ana aka samu wannan batanci akawun din ka ko na facebook ko na wasu kace sai baka yi ba sai a ce ba za a baka damar kare kanka ba kawai lalle da an tuhume ka sai an yanke maka hukunci kenan to wajibi ne shi ma kamar haka malam cewa eh duk wannan abubuwan da ake fa- ake faɗa masa bai faɗa ba ƙarya aka yi masa an yanko can ne an juna cin wanda kuma san yana iya yiwa yanzu yaro zaka samu ya haɗa ɗan clip na na bidiyo ya tambayi shugaba Buhari ya amsa tambaya ya tambaya a jiko ya amsa tambaya ba wata tambaya ake yi musu ke amsa ba wata magana suke yi da ma ake ɗauko ta a sata a wannan mahallin ta ba da abin da ake so to shi ma abin da yake da awa an yi masa kenan dan haka wajibi ne yanzu a ce a kawo rekod guda biyu a kawo su wanda su masu gabatar da ƙara suke zargin cewa abubuwan nan ya faɗe su ɓatanci ne shi kuma a kawo nasa na hakika ya tabbatar da cewa wancan da ake cewa jujjunawar aka yi jujjunawar aka yi yanzu amma kamar inda shi lauyan bangaren masu ah, gabatar da ƙara a wajen kotu dan ba a cikin kotu ba yake cewa kasa din da aka saka jujjunawa akai kasa din da aka saka kun ji shi sak babu wani june june mu ne muke da awar nasun na june june ko su nasun ba su kashe kotu ba mu ne ma muke so mu ɗauko nasun mu kawo kotu a haɗa da namun da aka ji da nasu sai a ji wanne ne mai june june saboda haka yanzu ba zan iya shaki na an yi laifi ba ba zan iya cewa ba a yi laifi ba kamar da shi ma bai kamata ya kwaikwayo da cewa an yi laifi ko ba a yi laifi ba wannan aikin kotu ne a barwa kotu mu dai mi namu aikin Yanzu me fatan ku a wannan shari'a?
yau fatan mu kamar yadda kuka gani cewa mu dai misali em, bayan an saka wannan kasa suna gabaki daya inda duk abin da suke gani cewa wai wannan kasa din da aka saka ya tabbatar da laifin da ake tuma to me ne neman a daga musu za su tambayoyi su tambayar yanzu mana ai suka muka yi muka ce ma a'a ya kamata a zo a yi tambayoyin yanzu amma can suka yi a daga musu ba su shirya ba saboda sai sun je sun sake wani nazari saboda iya wannan kasar da aka yi kullayin duk mutumin da yake kotu babu abin da ya ji face an kare shugaban halitta an kare martabarsa an kare darajarsa yawa Eh. a'a ni ina ga maka ba ni son in shiga wani abin da zai iya haifar da wata matsala yawa amma har kullum su ina so su tsaya a limitation din su su masu zargi ne mu kuma masu karewa muna da damar mu ce komai don mu kare kanmu suna da damar su ce komai a gaban kotun su kare kansu karshe kotu za su inda shi mai gaskiya da mara gaskiya amma yanzu abin da ya faru shine sun nemi a daga musu cewa tambayoyin ma ba za su iya ba sai sun koma sun shirya mu kuma mun shirya a yi tambayoyin yanzu kasar mun zo da shi mun saka cewa ba a taɓa yin ɓatanci ga shugaban halitta ba yawa sai ma gyara shi eh ba a taɓa yi ba kuma kowa ya ji kasar ɗan a kotu da kuma kowa ya je kuma ina so a duba yanzu misali shi malamin nan da ake zargi ina da mata ina da yaya ina da almajirai wanne aka je ga bakin ko almajiransu ko makusancinsa an samu dan wani magana ta reni ga annabi ba a samu ba saboda ka in dai koyarwarsa ko ake dauka kenan in dai da koyarwa yadda ake danganta ta hakan take ai sai a samu saboda ka duk wani ɗalibin sa mai biyayya ne ga annabi bisan karin martaba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yawa da sauraro barista dalhatu shehu usman kenan aka saurara wanda shine lauyan da kotu ta gayyato domin ya ci gaba da kare malam abdul jabbar a wannan shari'a sunana yusuf nadabo ismail akan mita 88.5 a zangon fm